من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقرآن لما سبق الناس بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ كن هذا المنظر والتعب في بنخلة تأتي من النظر ولله دار صاحب النورية المتقدم ذكرها وقل اللفظ ma'abucin asirin hannuniya wadda ambatarsa ya gabata to yana ga Allah haisu ka haisu ya kuru inda yake cewa ya khaira manza ya khaira manza jiran itaku ne babihi wata nafasar fi zaurihi rukubanuwa ya khaira ya fiyayyan manzo jiran ita wanda an kai tsawa ga zababbin tagobi libabihi saboda zuwa ziyarar shi a kowace wata na fasar rukubanu a mahayan tagoyin da suka yi waso su yi zaurihi cikin ziyarar shi inna la khalaika fawzu hadhi zawrikum wa bi tarriki zawratukum lakum وبالترك زورتها لكم حرمانها إن الخلائق حلتها كباكي ديا فوزها سام ببرة بالتيات الفتى في زوركم في زيارة وحرمانها حنوتك حلاتك على خير يا تفتى بترك زورتها لكم زور الزيارة تقريبا فازت بنبهتك الخلائق واقتفى سودانها في ثوركم في دارها فازت الخلائق halitta sun rabanta bin hatika da baiwaka waktafa sudanuha bakar fata suka bibi zanaha farar fata fi zaurikun cikin ziyarar hazanar tsariki alantu liburidukun لا سهرها يخشى ولا صفوانها ألن تكن تبسسا حزن الطريق تتور حنيا لمريدكم ومريدكم لا سخرها يخشى في صورا دوسا حنيا ولا صفوانها تقوى وبقر كرا تحنيا وتباب وني أبونا متلك شكا زوا حنيا بين حنيا تزوى زيارتكم أنت الإمام إمامها وطبيبها خريتها لقمانها سلطانها ولا أنت تبعها وقيصرها أنوش أروانها ونجاشها خاقانها shehu kai ne komi da komi a duniya da addini an imam kai ai shugaba imamu ha shugaban hanyar zuwa ruwan zuwa na wata'ala waɗabi wa kai ne likitan cututtukanta firritu ha kai ne jaturba mai kai su da mai ta lukumanu ha kai ne lukumanu da hikimatakinsu sultanu ha kai ne sarkinsu sarkin musulminsu wala an ta tukau ha kai ne tuba ulawar shugaban yamar wa kaisaru ha kai a kaisarunta shugaban ruwa anusharwa ne a kai anusharwa da ɗinta wanda ja shi a kai an na jashinta shugaban habasha haƙanu a kai a haƙanu ɗinta shi ne shugaban ƙasar tun wato kai ne komi da komi na duniya da na addini wa huwa shi shehu radiyallahu anhu alƙa'imu shi ne wanda yake tsaye mai tsayuwa bi a abuwa tarbiyyatin da bawuyatin muhammadiyyati fi wakati wanda yake tsaye da ɗaukar dukkan nauye-nauyen tarbiyya ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi wa hamilu liwaɗi tarkiyatin ahmadiyyatin ibrahimiyyati wanda yake shine wanda yake ɗauke da tutar tarkiyya kuma sai taraki da waman babu haufa ba ba kuma sai shuhudi ga zakirin ba shi mutum ya azkaru ya tarbiyya to in ya sadu kamar wanda zai zo gusau sai zo tashar mota ya zo lala ai ya zo gusau to amma in ya zama ne nan me ya sani cikin gusau kaga yana so ya san unguwanni ya san tituna har ya san waɗanda a ciki har ya zo gidan kai ne har ya tara jama'a ai aikin kuna nan gare shi haka wanda ya tarbiya to da'imin tarkiya aka so ci gaba ci gaba amma kun ba ci gaba mai ganin rijiya ba na san mai ganin rijiya yana ƙarin rami yana kasa yana aiki ya ci gaba tun ana gaji a ce ya aiki ya ci aiki ya ci gaba haka ai zuwa rami in ya takalo gulbin ƙasa in ya ja shi ya halaka da haka tarkiya ba wai mutum ya kai inda har zai bar sallah ba shi wai ya gane yanzu tarkiya ya kai ba sallah ba bin shari'a babu komi shi tarkiya tarkiya ma'ana ce kai cewa ka ci gaba cikin sanin Allah da kai yi ka samu hadara ta ɗaya ta biyu ta uku to ba iya ka tarbiya ke nan ba a ka zo bakin gari to ka ci gaba da abin da kake iyawa haka kai ka zama kai ma'arifi tarkiya shine ci gaba na shehu sayyid na shehu ahmadu tijani al-ibrahimiyya wa haykalul asrari kuma shehu shine jiki na asirrai wal adawa da zauƙoƙa shi zauƙi abinda ba a faɗa ma ka gane sai dai in ka kai ka samu wani mutum ya ce da allah wani ka ga allah hore ma iya bayani da allah wani azzaƙin zuma me za ka ce mishi kuma an ce shi ma suga shi na da zaƙi da Allah ka bambanta mai zan gane zaƙin zuma da zaƙin suga ita ma da tana da zaƙi da mazan kwaila duk Allah ku tanta mai zan ka ga duk bayanin ka sai dai a kawo mai zuma ka ce lasa in ya gulba ka ce to to zuma an da sai aka ba shi da kurkur baki sai ka ba shi da limejiya ya tanda in ya kurkur baki sai ka ba shi suga to wanda shi aka ce ba suga ka gane bambancin ciki na gane bambanci to yi man bayani me zai ce maka to shi ne ilimin zauki sai dai ka ɗanɗana wal anwar shi ne jiki na allurai wal ahwal shi ne jiki na halaye na ma'arifa shi hali abin da bai tabbata zai dai zo kawai ya wuce haka nan shi ne ahwal iri iri shi ma ci gaba ake gare shi wal makamati da makamomi watajalliyati da tajalliyoyi na hadarorin nan gabaki daya alkhatamiya na cikon waliyin shehu tijjani wana hika li hadal qawli shahadatan ya ishe ka shahada ga maganar gada munka da cewa shehu shi adda wannan sufufi don kana fitar shaida ya ishe ka shaida an kada atahu ba'dun min ru'asa'i abna'i sadatina wa shayafina al'alawiyina wasu daga cikin shugabannin 'ya'yan shugabannin mushehunan alawiyawa alladina hum asasu dariƙa adin su ne asalin tushen dariƙa gare su an ka same ta to kada ta sashen su ya zo mashiyu lil inkhira idan zuruwa shine tsaro ya shiga yi sulki cikin tsarin shehu radiyallahu anhu sun baro duk ƙasarsu sun zo madina ta kaula saboda su shiga cikin zuran almaliran shehu radiyallahu ta'ala kuma daga uwayensu da kakanninsu an ka samu ɗariƙar tijariya kaga wannan shaida ne cewa sun yadda babu kamar shi duk duniya da akwai kamar shi ko wanda ya canza su waliyati da ɗan shiriwa ya haɗihi da shirya shehu ko shirya washe wa radiyallahu anhu don shiruwa da shirya washe wata alluki don rataya bi a zayanihi da gesa shehu wani ahadin wurdi tijani kuma don karɓar wurdin shehu tijani gare shi su jikokin shehu tijani sun dawo ga shehu ibrahim suna neman sirrin shehu tijani da rike shehu tijani shi kenan duniya sun yi da babu kamar shi bura radiyallahu ta'ala kamar suwa ce ka abu na ishe na kamar ɗaya shekun mu wa wasilatina ila Allahi a shekhu Muhammad al-Hafiz ‘ya'yan shugabanmu tsaninmu zuwa Allah shi Muhammad al-Hafiz allazi biyadihi tashadat dariqatul maghrib al-aqsa wanda yake ga hannun shi ne dariqat tijaniya ta wasu a can kasar maghrib al-aqsa to ‘ya'ya ne sun dawo nan wani shehu Madina suna neman su ma samu nasu abu wa abna ya khalifatihi kama ‘ya'yan khalifar shi وصهره سلكش السيد محمد تبدأ من الميم الأولى مو وسكون الثانية محمد وأبناء الشيخ كما يا الشيخ موجود فعل وأبناء الشيخ محمد علي وأبناء الشيخ محمد الحنفي سنزو ولي شيخ ورباه kuma shehu ya tarbiyyantar da su a hasalar tarbiyyatin mafi kyawun tarbiyya وأرشدهم شيخ يشير يدسو إلى أقوام صلاة ذاك ما في ديديت وأن يقوم به سبحانه وتعالى وطريقة ما في ديديت وحلا وألقاه يجارا سو يجيوا سو بين يدي مولاه gaban ubangijinsu bi ahsani halatin da mafi kyawun hali dakhilina suna masu shiga fi hirzi hazirati cikin tsarin shingen shi sakara suna masu maye bi hamri hadaratihi da giya halaratai fani na an wujudihi suna masu fana'i daga barin samuwarsu baƙi na bihi suna masu wanzuwa da shi hani'an sun mahani'an waɗannan ‘ya'yan shehunai ‘ya'ya da jikoki na asalin ɗarika tijaniya da suka bar ganin iyayensu da kakanninsu da darajarsu da asalinsu bai zama hijabi ba sun ka zo sun karate da shewa sun ka samu arziki to farin ciki ya tabbata gare su na farin ciki ya tabbata gare su saboda wasu sai haihuwa ta zama masu hijabi cewa su ɗiyan wane ko jikan wane sai su tsaya ba za su yi halin wane ba shi ko in kana so a ce da kaiwa ne to sai ka yi hali irin da wani hani'an farin ciki sun ma hani'a sannan farin ciki ya tabbata li ha'ula isadati al'alam ga waɗannan shugabanni maɗaukaka lamma ta'allaku ko lima ta'allaku ita ce lima saboda ratayarsu shi lima ta'allaku saboda ratayarsu sun kai lamma ta'allaku yayin da sun karataya ta zama mana kamar ɗaya ne ma ku bambanci lima ta'allaku don rataya su bi a shayafi da shehunan hada shehi wannan shehi almurshi da mai shiryawa almurabbi mai tarbiyyantar da muridai almuraki mai tarkiyantar da su shine hawar da su a ci gaba cikin sha'anin Allah alhamma mai yawan himma walam tuhjibu mulbunu wata lil mashayikh zama wasu ƴaƴan shehunai bai sha makance su ba an kamil al'asr daga gani da sallamawa gausin zamanin shi ne kamil al'asr wato shi kamil al'asr dinka dole sai ka sallama mishi sannan rubanka da wasu shahudai zai umarne ka misali mutum ya zo ya ce ya imani da dukkan annabawa duk lalle dai annabi muhammadu ne kawai sallallahu alaihi wasallam shi kadai bai imani da shi da auka ce duk ba rabon shi bane annabi kan shi adam ne tun inda bai kama shi ba riko ne da waɗancan ba zai amfane shi ba to haka in ka dukkan shehunai amma sun kasalama mu shehu ibrahim radiyallahu anhu to zaman ka kasalama a can ba zai amfani to su ko zaman su ƴaƴan shehullai bai hana su gane shehu ba su rataye da shehu kamin da asali kuma kaga wannan bai ja musu wulakantuwa ba bai rage musu daraja ba ƙara musu nauyi wal wusul ilayhi da saduwa zuwa gare shi la'anna al-bunuwata saboda haihuwa da zama da lil mashaikh da shehullai hiya allati hajabat ita ce wadda ta sha makaice wa tattare kasiran da yawa min ahalil asali ga mutanen zamani kagairihim kamar wani su min ahalil asirin kadim daga mutanen zamanin da ya wuce shehu ya ce wannan abu na da kabri na hijabi sai mu roƙi Allah shi yayi muna irin wannan hijabi ya hana mu ganin kai da ganin iyaye da ganin abun da ba shi ne ba shi yasa ta Allah maqsudan hijaba Allah ka yayi hijabi daga bare wa an al alaika wal awaika ka gusar da abubuwan da ke rashin al'ala rataye rataye wanda za ka rataye da su su zama hijabi gare ka wal awa'id da abubuwan da ka iya tare ka daga hange ko zuwa inda ya kamata ka tafi kama ka shabtu kamar da ka yaye shi wa azal da ka kusar da shi an zaune albab ga ma'abota kaifin hankali ahalin tasdiki wal yaqin ma'abota gaskatawa da yaqini wa wa raqina Allah ka hauhawar da mu ila arfa'i maqamin fil ma'rifati za ka rufe ɗaukakan matsayi cikin ma'arifa kullahinin kowane lokaci walfauza allah ka rabatar da mu da samun rabo kullal fauzi dukkan rabo na'am walfauzu rabo kullul fauzi dukkan rabo ya tabbata liman adraka hada shekha ga wanda ya riski wannan shehu shura radiyallahu ta'ala anhu wasahabahu ya abuce shi wasaddaka bi gaskata shi aura a koko ya ganshi wasallama lahu ya sallama mashi walam yu'adihi bai gaba da shi ba wata watara abun ya jerantu wa sha'a ya ɗaiɗaita fi jami'a ƙadarin a cikin dukkan sassanin ƙasa da annabu cewa shehu la nazira lahu baya da tamka fi tarbiyatul khalq cikin tarbiya halitta wa irshadin da shirin da su ila al hadratul qudusiyya zuwa ga hadar Allah mai tsarki al aliya wa dokaki yace halafa zamanu la yati yannabi mislihi kadabat yaminuka ya zamanu fakaffir wai zamani da ya zo ya sha billahin lazi layatin da sai ya zo bi musulmi da irin shehu ibrahim ya ce kai zamani kada faɗi ya biyu duka ya zama ya zamani rantsuwarka ta zama ta ƙarya rantsuwarka ta yi ƙarya a wata ya ce ƙaryarka ta sha ƙarya ba kafiri ka te ba ka yi yadda ka fara rantsuwarka ba da za a yi ka zo da ka mishi wuraren radiyallahu ta'ala a mudinta kaula akwai waɗanda ka cewa su almajirai shi wa abdullahi ne imes tudu wanda kaula kuma almajiri shi ibrahim radiyallahu ta'ala shi ibrahim ɗane ga shi wa abdullahi ko ta sai suna cewa mu da ata da shehu abdullahi to mu an manya saboda shi wa abdullahi shi ya kuba ga shi ibrahim dole ku bi mu dan shehu abdullahi ya yi shehu ibrahim kawon masu bin wasu daga cikin jikokin shehu ibrahim wasu kuma ce a mu shehu muka bibige sai bigi babba sai babba mu da shehu ne ko ko da jikokin shehu ko ɗiyan shehu to haka wance to sai aka zana gaddama haka wato abu da kawai raha ce jin daɗi ne ba wai gaba ba ce sai wannan ya ce to kai yanzu ka ce shehu ibrahim ya shehu abdullahi ya ce ƙwarai ko ai shi aka za shi aka za ya ce to waye shi ibrahim ya ce shehu abdullahi ya ce to in kun isa shehu ibrahim ya haihi kamar shehu ibrahim ya ce ina aibin ya ce to ke na shi shehun da ya haihi shehu ibrahim ya fi shi tun da shi bai haihuwa shehu ibrahim sai a yi dariya ya gani yau to shi da ya ce zamani yaranci sai ya kawo kamar shehu ce zamani karya ta sha karya ta yi maka yadda ka fara ba za ka iya samun mutum kamar shi Ibrahim radiyallahu ta'ala walillahi darul qa'ili fi sana'i alayhi wa bugan lamarin mai fada cikin yaban shi ta tabbata ga Allah ce shehu idza rabba yakunu ka ahmada wa idza takallama kana mithl al-asmi shehi ne in ya tabbiya zai zama kamar ahmad in ya magana kamar imamul asmi alhamdulillah الحمد لله رب العالمين
صلاة الفاتحة